أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yau litinin biyu da watan zilkida shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da 22 da watan biyar shekara ta 2023 miladiya cikin tsarin karatukan da muke na aƙida na aƙida da tauhidi zan mu sa mun kare wancan ƙanana guntattaki da muka zano da muka jera yanzu zan mu sa itiqadu salafi fil itiqad ijma'u salafi fil itiqad kama hakahu al-imam harb bin isma'il al-kirmani dalibin al-imam ahmad kowa ya san al-imam ahmad kamar yadda na bada labari cewa dukkan abin da ya shahi wannan aƙida da tauhidi ina kokarin ciro su daga magabatanmu wanda babu kowa wanda yake shakku akan imamancinsa cikin musulunci kuma haka ne dan saboda babu yana aqida ba wai dan saboda wanda suka zo baya ba akwai sabani a'a dan saboda ka'ida ta ilimi in kana samun abu a wajen magabata salafu na salih to ka dauko daga gare su in ka kare daga gare su da ka zo na baya in mun lura duk abin da muke faɗa magana ɗaya ce kawai muna ta maimaita ta dai saboda karfafawa da tabbatar mutum ya san cewa mazhabi ne na magabata wannan aqida da tauhidi al-imam harb bin isma'il al-kirmani dalibi ne babban dalibi ne na ahmad bin hanbal a darasin bukhari a fatahul bari na ibn rajab muna yawan ambatan shi yana yawan ruwayoyi daga ahmad dan hanbal dan ya jima sosai a wajen shi yadda takaitaccen tarihin shi zan yi kahin mu kai zuwa gare shi ya ce shi ne harbu bin ismail bin khalif alhanzali alkirmani abu muhammad wasu ce abu abdullahi alfaƙihul hafiz sahibul imam ahmad faƙihi ne hafizi ne ɗalibi ne na al'imamu ahmad rahimahullahu ta'ala kamar da ke cikin asunna ta alkhallal da aljarhu wa ta'adid da buƙatul hanabila eh malamai yana da malamai da dama daga cikin mafi girman su ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani daga nan sai ɗaliban shi masu yawa ne wanda ga sanan gurin su ba mun tsaya kawo su ba kai tsaye mutai zuwa ga yaban da malamai suka ma har bubu na Ismail al-Kirmani malamai da dama sun yi mishi yabo sun yi mishi shaida wa shahidu lahu bil imama fil ilmi wal fadli sun mishi shaida gami da liman ne cikin jagora ne cikin ilimi da kuma fadla kai da kanka daga an ce maka dalibi na Ahmad bin Hanbal ka san wayin shi Abu Zur'at ad-Dimashqi yake cewa daga cikin manya-manyan mazaje da suka zo mana daga Iraki wanda ban mu yiwa mai ruwaya daga kwatankwacinsu daga ciki akwai harbu bin ismail al-kirmani wanda muka yi ruwaya hadisi daga wajen shi ibn abi hatim yake cewa abu muhammad rafiki abi abokin babana ne a sham babana ya rubuta hadisai daga gare shi musan ibn abu hatim ar-razi shi kanshi ya karatu wajen harbu bin ismail al-kirmani ibn abi ala yake cewa harbu faqihun duniya ne ya kasance shugaba ne cikin ilimi alhafiz abubakar al-khallal yake cewa rajulun jalilun hatta abubakar al-muruzi ala al-khuruji ilai al-hakim al-imam al-hafiz az-zahabi yake cewa al-imam al-allama abu muhammad harb bin isma'il al-kirmani al-faqih tilmizu ahmad bin hanbal rahala wa talaba al-ilm yayi tabula guro ya nemi ilimi wannan shine muallafat din shi wallafa wallafan shi yana da masail almasa'il wanda ya hikato su daga imam ahmad bin hanbal daga imam ishaq bin rahuya ya yi shahara da cewa masailu harbu wanda bai wuce kamar wannan ba ina da shi karamar littafi ne masailu harbu bin isma'il al-kirmani kuma yana da kitabu tarikh wanda al-imam ahmad ya mushi imla'in shi ya rubuta kuma yana da kitabu sunna wanda suka ce shine wannan tabbas ya yi bayanin wannan aƙida ta magabata yadda suka yi ijma'i akan ta shine zan mu karanta rasuwar harbu bin Ismail Allah mashi rahama bayan ya gama rayuwar shi cike dingim da ilimi da neman ilimi a duniya ga baki daya ya watsa ilimi ga malamai ya an amfana da shi sai Allah ya karbi rayuwar shi a shekara ta 280 bayan hijira zahabi yake cewa ya yi rayu yana da shekaru wajen gomiya tara Allah mashi rahama da jin kai wannan littafin nashi ne wannan shine takaicen takaicewa tarihin shi babu alƙawli fil mazhab bil mazhab baban bayani magana akan mazhabi abu qasim yake cewa haddasana abu muhammad harb ibn isma'il shine harb ibn isma'il al-kirmani din qala yake cewa haza mazhabu a'immatul ilm wannan shine mazhabun na malamai wa ashabul athir ma abuta hadisi wa ahlus sunnati ma abuta sunna al-mutamassikin bi uruqiha wanda suke rike da reshe na sunna al-ma'rufin biha wanda aka san su da riko da sunna albukta bihim fiha wanda su ake koyi da su cikin sunnar annabi milladun ashabin nabi tun zamanin sahabban annabi ila yawmina haza har zuwa yau kinmu in ji shi Allah mushi rahama da jin kai yace wa adraktu man adraktu min ahal min ulama'i ahal iraq kuma abinda na samu malaman da na gamu da su daga malaman iraki wal hijaz da hijaz da sham da wasun su cikin malamai yace faman khalafa shay'an min hazihi mazahib duk wanda ya saba wani abu cikin wannan mazhabobi da za a ambato au da'ana fiha ko yayi suka cikin wannan mazhabobi au aba qa'iluha ko ya aibanta mai fadar wannan fa huwa mukhalifun ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar shi mubtadi'un yayo kirkiri kharijun min jama'a ya huta daga jama'a za'irun aman haji sunnatu wa sabilil haq ya huta daga hanya ta ahlus sunna kuma ya huta daga gaskiya kala sai harbu yake cewa wa huwa mazhabu ahmad abinda zan zano kinnan mazhabin ahmad ne da ishaq ibn ibrahim ibn makhlad da abdullah ibn zubair al-humaidi malamin bukhari da sa'id ibn mansur ma'abucin sunan sa'id ibn mansur wa gairihim da ma wasun su mimman jalasna wanda muka zamana da su wa akhadna anhum al-ilm muka amshi ilimi wajen su fakana min fakana min qawlihim na daga cikin maganganun su malaman da muka zanu na farko suna cewa al-imanu qawlun wa amalun wa niyya imani faɗa ce kuma aiki ne kuma niyya ne wata masukun bi sunna da kuma riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mun yi ta ganin shi a cikin maganganun magabata wal imani yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana raguwa mun gani a bukhari babu ya kulla wal istisna'u fil imani sunnatun madiya an al ulama istisna'i cikin imani sunna ce wadda ta gudana a wajen malamai cewa ana mu'minun insha Allah wanda kana nihin cewa ba kana nihin cewa ba kana shakku cikin imaninka kala sai yake cewa wa'i za sa ilar rajula idan an tambayi mutum a muminin an ta kai mummuni ne fa innahu ya ƙulu ya ce ana muminin insha Allah ko kuma ce ana muminin wa arju au ya ƙulu amantu billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi ya ce na yi imani da Allah da manzan shi da littattafan shi da mala'ikun shi ya ce wa man za'ama annal imani qaulun bila amal duk wanda ya raya cewa imani kawai faɗa ne babu aiki fa huwa murji'un dan murji'a ne duk wanda ya faɗi haka wannan ɗan murji'a ne murji'atul fuqaha wanda za su taho nan baya yace wa man za'ama duk wanda yayi zatan ya raye cewa annal imanu huwa alqawl cewa imani kawai faɗar baka ne wal a'malu shara'i wal a'malu shara'in ayyuka shari'a ne fa huwa murji'un murji'a ne wa in za'ama annal imanu la yajidu wa la yanqus duk wanda ya raye cewa imani bai karuwa bai raguwa fa huwa murji'un murji'a ne wa in ƙara idan mutum ya ce innal imani zidu wala yanqus imani yana ƙaruwa bayya raguwa faqad qala bi qawlil murji'a ya faɗi magana ta murji'a wannan magana su suka shahara da ita a cikin ɗawa'if na musulunci yace wa man lam yara istisna'a min al iman duk wanda ya ce bai gaba cewa istisna'i yana cikin imani fa huwa murji'un murji'a ne saboda su sun tai kan cewa imani bai ƙaruwa bai raguwa sun ɗauka kan cewa abu ɗaya ne kawai in kana da shi kana da shi in baka da shi baka da shi kenan kawai sun tayi akan cewa ba buƙatar ka ce ana muminu insha Allah kawai ana muminu haƙƙan wanda wannan ko akwai siffa ta tsarkake kai a ciki wa man za'ama anna imanahu duk wanda ya rai cewa cewa imanin shi ka imanin jibril kamar imanin jibril ne ko kuma mala'iku fa huwa murji'iyun wannan dan murji'a ne au akhbasu min al murji'i ko kuma ya himuni ma gami da murji'a datti ne fa huwa kazib makaryaci ne ya ce wa minan nasu kenan kaga nan gurin yana bayyana mana a ƙa'ir na wasu ɗawa'if wanda sun ɓace wannan duka maganganun da ya zano na murji'a ne wanda ɗawa'if ne wanda suke dala batattu wanda ba a kansu malamai suke ba wa man za'ama annan nasu la yatafadaluna fil imani faqad kazaba duk wanda ya rai cewa mutane ba su samu fifiko cikin imani yayi ƙarya kamar yadda muka faɗa sun tafi kan cewa imani kawai na kowa ɗaya ne da na annabi da na jibrilu da namu da na kowa duka ɗaya ne na ga wanda wannan ƙariya ce shi ne dabarar da ta sa suke cewa imani la yazidu wa la yanqus yace wa man za'ama annal ma'rifata tanfa'u fil qalbi duk wanda ya rai cewa sanin Allah kadai a cikin zuciya yana wadatarwa wa illam yatakallam ko mutum bai yi hada ba fa huwa jahamiyun wannan ba jahamiye ne jahamiya su suka tahi akan cewa imani shine mujarradun ma'arifa na'am ko babu aiki ko baka furta ba ma kalmar shahada matukar a ranka dai ka san cewa akwai Allah ko baka taba cewa la ilaha illallah ba da kai da annabawa duka ɗaya ne a wajen su a tahiyya sahan ma fir'auna mummuni ne tunda Allah ya tabbatar cewa jahadu biha wai sai kai ta anfusuhum zulman wa ulwa fir'auna ya yi imani da a cikin zuciyar shi amma a baki ne yayi musu kenan kawai ana aiki da abin da ke zici musun shi bai amfanarwa fir'auna a wajensu muminun ne kamilul iman ya ce wa man za'ama wanda ya yi raya anna muminu inda mustakmilul iman cewa shi a wajen Allah mummuni ne mai cikakken imani ya ce fa haza min ashna'i qaulul murji'a wannan ita ce mafi munin maganar murji'a wa qabaiha ita ce mafi munin maganar su kala yake cewa wal qadru khairuhu wa sharruhu qadara ta alkhairi da sharri wa qaliluhu wa kasiruhu mai yawa da kadan wa zahiruhu wa batinuhu da zahiri da batini wa huluhu wa murruhu da mai dadi da mai dacci wa mahabubuhu wa makaruhu da mai abin nan da mai kyau da abin so da wanda ba a so wa hasanuhu wa sayyi'uhu da mai kyau da wanda yake mai muni wa awwaluhu wa akhirahu da na farko da na karshe duka daga Allah ne tabaaraka wa ta'ala qada'un qadahu Allahu ala ibadihi hukunci ne wanda Allah ya hukunta shi ga bayi wa qadrun qaddarahu alaihim qadara ce Allah ya qadarta musu la ya adu ahadun minhum mashi'atullahi azza wajal babu wanda ya isa ya wuce mashi'ar Allah yace la yujawizu qada'ahu ba zai wuce qadara hukuncin Allah ba balhum kulluhum sa'iruna ila ma khalaqahum lahu yace bar dukkan su suna masu koma zuwa ga abinda Allah ya halice su wa waqi'una fi ma qaddara alaihim suna fadawa zuwa ga abinda Allah ya kaddarta musu la mahala babu makawa wa huwa adalun minhu kuma adalci ne daga Allah haka wa zina wa sarƙa da zina da sata wa shirbul khamr da shan giya wa qatlun nafsi da kisan kai wa aklu malul haram da cin dukiya haram wa shirku billah da shirka da Allah wa zunub da zunubai wal ma'asi da ayyukan sabo kullu habi qada'in dukkan su da hukuncin Allah ne wa qadrun min Allah kuma da qadara ta Allah min gairi an yakunu li ahadin min al haqi ala Allah hujja kuma duk da cewa ba wanda ke da hujja wajen Allah ballillahi hujjatul baliga Allah shi yake da hujjawa da ta kai ƙarshe ala khalqihi ga halittun shi duk da cewa Allah madaukin sarki ayyukan sabo da ake aikata wa'annan da ya zano da kadarar shi da hukuncin shi amma baka da hujjar da zaka je gobe kiyama ka ce ma Allah ya zaka kama ni akan abin da ka kadarta mini wannan ba zai zama na hujja ba la yusalu amma yafalu hum yusalu Allah babu mai tambaye shi akan abin da yake aikata wa ilmun lahi azza wa jalla madun fi khalqihi ilmin Allah shudadde ne cikin halittun shi bi mashi'atin minhu da mashi'ar shi kad alima ma man iblis wa man ghayruhu man, man asa Allah ya san ibli waye iblis da ma duk wanda suka saba mishi tun daga lokacin da aka saba mishi tabaraka wa ta'ala har zuwa tashin kiyama wa khalaqahum laha kuma ya halicce su wa alima da'a kuma ya san masu biyayya daga cikin masu biyayya wanda ya halice su dukkansu kowa yana aiki daidai abin da aka halice shi dan shi kuma zai koma zuwa ga abin da aka halice shi dan shi wa ulima minhu kuma Allah ya san da wannan wala ya adu ahadun minhum qadara Allah wa mashi'atihi dukkansu babu mai wuce qadarar Allah da mashi'ar shi wallahu al-fa'alu lima yurid Allah shine mai yawan aikata abin da ya ga dama faman za'ama duk wanda ya rai annallaha tabaaraka wa ta'ala cewa Allah mai girma da daukaka sha'a li ibadihi allazina asahu al-khayra wa da'a cewa ya so aikin alkhairi da'a a wajensu wa annal ibada sha'uli anfusihim sharra wal ma'asiya cewa bayin su suka soma kansu sharri da saban Allah fa amilu ala mashi'atihim suka aikata akan mashi'ar su faqad za'ama anna mashi'atul ibada aglabu min mashi'atil lahi tabaaraka wa ta'ala ya raya cewa mashi'ar Allah mashi'ar bayu tarin jayi mashi'ar Allah nan ko dawa'if munharifa karkazatu wanda suka tai akan cewa duk wanda ya kaga yana aikata aikin sabo to ba haka Allah ya kadarta ba Allah ya so Allah arada Allah bihi alkhair Allah ya nihe shi cewa ya aikata alkhairi shi kuma ya nihi ya aikata sharri mashi'a shi ta rinjaye mashi'ar Allah kenan nan gurin ganin su mashi'ar shi ta rinjaye mashi abinda ya so ya kasance ba abinda Allah ya so ba kuma duka me ya kai su tawili dan kan mu ce Allah shi ya so su aikata saban shi ya kadarta munasaba ma Allah sharri ya kasance bayya da hujja gobe da zai kama su wanda wannan tawili ne batacce yace fa ayyu ibtira'in ala Allah aksar min haza wani kiran ƙarya ne da za a ma Allah wanda ya wuce wannan a ce mashi'ar bawa tarin jayi mashi'ar Allah yace wa man za'ama duk wanda ya raya anna ahadan min al-khalqi cewa wani daga cikin halittu sa'irun ila ghairi ma khuliqa lahu zai tafi zuwa ga abinda ba dan shi aka halice shi ba faƙar na fa ƙudurattar lahi ala halƙihi ya kore ƙudurar Allah akan halittun shi haza ibkun ala lahi wa kazibun alai wannan kuma kiran ƙarya ne ga Allah kuma ƙarya ce aka mishi wa man za'ama duk wanda ya rai anna zina laysa bi qadrin cewa zina ba Allah ya kadarta ba kila lahu sai a ce mishi ara'aita hazihi almar'atu allati hamalat min zina ba mu labarin to macen da ta yi ciki na zina wa ja'at bi waladin tazo da da hal sha Allahu azza wa jalla an ya khaluqa hazal wala shin Allah ya so ya halicci wannan dan wa hal madha hadha fi sabiq ilmihi shin wannan ya gudana cewa wannan dan zai zo a duniya a cikin ilimin Allah da ya gabata fa in qala la in ya ce a a fa qad za'ama anna ma Allah khaliqan to kawai ya rai cewa ne akwai wani mai halitta ba Allah ba idan har ya ce na'am to ya tabbata ya ce Allah ba a san shi ba wannan dan ya zo duniya bai san ba da cewa zai zo wannan dan na zana duniya to kamar ya tabbatar da cewa akwai wani mai halitta ne banda Allah yace wa hal madafi sabiq ilmihi yace wa haza qaulun yadari'u shirka wannan magana ce ta yi daidai da shirka bar huwa shirka bar ma ita ce dai shirka wa man za'ama wanda ya rai anna sarka cewa sata wa shirbul khamr da shan giya wa aklul malul haram da cin dukiya haram laysa bi qada'in ba da hukuncin Allah bane wa qadarin min Allah da kadara ta Allah faqad za'ama haqiqa ya raya anna hazal insani cewa qadirun ala an ya akula bi rizqi ghairihi cewa wannan dan adam in yana da ikon ya ci arzikin da ba nashi ba na wani shi ya ce wa hazal ƙaulu wannan magana ita kuma yudari'u ƙaulul majusiya daidai take da maganan majusawa wan nasraniya da maganan nasaru maganan nasaru ya ce wajen huska ta yi magana daidai da nasaru cewa ‘yan kadariya suna cewa bawa shi ya halicci ayyukan shi da karan kanshi sai suka tabbatar da cewa akwai wani mai halitta ba Allah ba su ma nasaru suna imani da ta'addudul aliha cewa ba Allah ba ɗaya ba ne ya ce bal akala rizquhu bari ya ci arzikin shi waqada Allahu lahu Allah ya hukunta mishi an yi akula ya ci min alwajhi allazi akalahu ta huskar da ya abun nan in shi da ya ci wannan in ma ta haram ne in ma ta halak ne to Allah dai ya kadarta cewa zai ci wannan dukiya kuma arzikin shi ne kuma ta rage gare shi ta halak ya zo mishi ko ta haram ya zo mishi wa man za'ama duk wanda ya raya anna qatlun nafsi cewa kisan kai laysa bi qadrin ba da qadara bane daga Allah wa anna zalika laysa bi mashi'atin fi khalqihi kuma wannan cewa ba da mashi'ar Allah bane faqad za'ama anna al-maqtul mata bi ghairi ajlihi kamar ya raya cewa ne wanda aka kashe kin nan ya mutu ajalin shi bai zo ba yace fa ayyu kufrun billahi awdahu min haza wa kahurci ya hutawa karara da Allah kamar wannan kare cewa wannan ya mutu ajalin shi bai zo ba ya ce bar zarika kulluhu bi qada'in min Allah wa qadar bari dukkan wannan da hukuncin Allah ne da kadara shi wa kullu zalika bi mashi'atin fi khalqihi duka wannan da san Allah ne cikin halittun shi wa tadbirihi da tahiyar da lamarin shi wa ma jara fi sabiqi ilmihi fi lahum kuma da abin da ya gabata cikin rigayen ilimin shi huwal adlul haq Allah shine mai adalci na gaskiya allazi yaf'alu ma yuridu wanda ke aikata abin da ya ga dama wa man aqarra bil ilmi wanda ya tabbatar da ilimin Allah to lazimahu al-iqrar bil qadr to ya zama tilas gare shi ya tabbatar da cewa Allah yana da kadara shi wal mashi'atu ala sigar wal qama'a kuma da mashi'ar Allah akan wani abu wanda yake karami da ma wanda ya kasance abu ne mai abun nan na kaskanci yace wallahu darun nafi Allah shine mai cutarwa kuma shine mai amfanarwa al-mudillul hadi mai batarwa ko mai shiryaswa fa tabarakallahu ahsanul khaliqin yace albarkokin Allah sun yawaita wanda ya kyautata halitta yace wala nashadu ala ahadin min ahlil qibla annahu fin nar bazan mu ma wani ba daga cikin musulmai shaida cewa dan wuta ne li zambin amilahu dan ya aikata wani zunubi wala li kabiratin atabiha ko dan wani kabira da ya aikata illa an yakunu zalika fi hadisin sai in ya kasance wannan cikin hadisi ne fayurwal hadisu kama jaa sai mu rawaito hadisin kamar yadda ya zo yace kama jaa alama ruya yadda aka rawaito shi nusadduka bihi mi gaskatar da shi wa naqbula mu amsa wani alama kuma mu san annahu kama ja a kamar yadda ya zo wala nunusa shahada ba zan mu nassanta shahada ba kamar in an ce masu aikata kaza yan wuta ne masu aikata kaza to wannan aikin shi zaka tabbatar ba mutunan shi karan kanshi ba dan kaga wani ka ce wani kawai dan wuta ne ko da yana aikata wannan aikin da aka nassanta me yasa dan kai baka da ilimin cewa zai mutu akan wannan aikin bai tuba ba ko kuma zai tuba ya bar wannan aikin ya zama salihin bawa baka da wannan sanin sai Allah kenan kai baka mashi idlaqin ba dan kaga yana zina yana sata yana shan giya yana kashe kashe kace kawai wani dan wuta ne yau duk da Allah ya kawo zunubai da dama wanda ke cewa mai kaza bai shiga aljanna mai kaza dan wuta ne amma aikin zaka faɗa ba ka ayyana wani ba wala nash'adu ala ahadin annahu fil janna li salahin amalahu bazan mu ma wani shaida ba kuma akasin haka bazan mu ma wani shaida cewa dan aljanna bane dan mun ga ayyuka na gari yana aikatawa aw bi khairin atabihi ko dan wani aiki na alkhairi da yazo da shi illa an yakunu zalika fi hadisin sai in wannan cikin hadisi yazo fa yura hadisi kama jaa sai a rawaito hadisin kamar yadda yazo alama ruya kamar yadda muka rawaito shi nusaddiqa bihi mu gaskata shi wa naqbala mu amshe shi wa na'lamu musan annahu kama jaa cewa kamar yadda yazo ne wala nunusa shahada ba zan mu nassanta shahada ba wajen dan aljanna ma Allah ya bada labarin cewa annabi ya ba mu labarin cewa duk wanda ya kiyaye misali akan nafilfilu guda goma sha biyu a wuni salawatun rawatib nawafil na arrawatib to wannan Allah ya gina mishi gida aljanna da mun ga wani ya kiyaye yau ya yi su ba zan mu ce kawai wani dan aljanna ne a aikin dai zan mu tabbatar da cewa wanda yi kaza ya tabbata cewa dan aljanna ne amma shi kuma shin hakikan dan aljanna ne wannan shaida sai Allah madaukin sarki nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafara zan mu ga cewa duk abin da ya shahi tauhidi da aqida abu ne wanda ya kasance sananne kan faɗe shi ma ka san da shi to amma abin da ake so a baban tauhidi da aqida ya zamana daga baki littattafan magabata ka ɗauka ba daga fahimtar ka ba a baban tauhidi so ake kasance an yi arifa Allah ta'ala bil adilla ka san Allah da manzan shi da addinin ka da dalilai da hujjoji duk lokacin da aka ce maka ba abun bawa na Allah kake bauta ma Allah shi kadai ba abun bauta da gaskiya sai Allah miye hujja fa alam annahu la ilaha illa gashin kana da hujja in aka ce annabi Muhammad manzo ne na Allah a titi kowa ya sani kowane amina titi wanda bai karatu ma ya da wannan ya san da wannan to amma so ake mutum ya san abin da dalili da hujja da ayoyi da hadisai hakanan har aje zuwa ga wasu masairkin wanda baka ma san su ba dole sai ka ji su ne zaka san wanne ne manhaji na kirki a iya iya kokarin mu dai abin da muke kokarin bayyanawa shine abin da malaman mu magabata salafu na salih suka tayi wanda babu kura ko ɗaya akan shi wanda shine manhaji da aqida da tauhidi na magabatan mu salafu na salih wanda suka tai a kai su malik su abu hanifa su sauransu wanda malaman da muka zano akilinsu masu yawa duka abin da suka waɗa nan shine ake maimaitawa in muka sa wani littafin ma su ne ake maimaitawa to amma so ake yawan masadir wal maraji a cikin babi yana ƙara maka imani da nutsuwar cewa shine manhajin magabata da a ce guda ɗaya ne aka kawo maka eh? baba kama a cikin wani babi eh kasan a cikin marhaji a cikin babi na aƙida kowa a cikin ɗan adam kowa yana da kuskuren shi a cikin babi na ilimi ko malamai suna tabbatar da wannan abun ma abu hanifa da manhajin al-ahnaf a cikin babin aqida su ake cewa murji'atul fuqaha murji'atul mutafaqqiha murji'a ne na fiqhu ba murji'a ba na babin aqida wanda za a kahurta su abin da yasa ake kiransu da murji'atul mutafaqqiha dan saboda a cikin a cikin babe na cewa al-imanu qaulun wa amalun wa atiqadun anan gurin abu hanifa da ɗaliban shi sun takaita shi akan abu biyu ba uku ba wanda wannan wani dan daskwane ne na malaman na abin nan dawaifikin murji'a a cikin baban aqida Abu Hanifa da daliban shi sun tahi akan wani manhaji wanda wani wani babe na aqida sun tahi ba duka ba guda ɗaya tak sun tahi akan kuma bisa kuskure malamai sun tabbatar da cewa sauran malamai su Malik su Al-Imam Shafi'i da sauransu suke kan daidai Abu Hanifa da daliban shi suna kan kuskure to duk da wani dan daskwane ne na na mazhabin murji'a to amma ba zan mu kira su da murji'a ba dan saboda sun yi mushabaha da su a babe daya murji'a suna da muggan maganganu duk wannan maganganun da muke faɗa da yawa nasu ne to dan saboda Abu Hanifa da ɗaliban shi sun yi dan mushabaha da su a babe daya malamai sun tabbatar da cewa ba za a musu idlaqin murji'a ba amma ana kiransu da murji'atul mutafaqqiha a wannan baban in ka zo baban aqida ba za ka ɗauki wannan magana tasa ba babun alqaulu abin nan annal imani qaulun wa amal da sauransu zan haƙaƙo maganar haƙiƙanin sabanin da su da manhaji na sauran malamai na magabata da mun karanto dalilin da yasa ake ce musu murji'atul mutafaqqiya ko murji'atul fuqaha wanda wannan baka da hujja ka nasaba su zuwa ga kuskuren da zaka nasaba su zuwa ga kahurci ana da abun nan da dama kurakurai yan uwa abin da yake nuna mana fa ilimi dole sai mutum ya tashi ya neme shi tsantsa sai mutum ya jajirce mutum kamar da mai ta'alimi ya yi nuni mutum ba zai samu ilimin nan a kwance ba dole sai da bincike in kana binciken ma kana yi ma bakin dan abin da Allah ya kadarta maka ne zaka samu bakin dan abin da Allah ya kadarta maka ne zaka samu al-imamu shafi'i yake cewa ban ni ƙara ilimi ban ni ka kullun na ƙara bincike ilimin abin da ke bayyana mini shine cewa ni jahili ne kullun na ƙara bincike ina zurfafa bincike yana ƙara tabbatar mini da cewa ni ban san komai ba cikin baban ilimin kuma haka ne yanzu a haka ala sabili zan ba ku misali da kanmu amma nan karan kanmu wani cikin ku nan zai yi dibin ce a alhamdulillah yanzu mun san arbi da dama mun san abubuwa da dama mun yi tahi kaza mun yi kaza mun yi kaza ko bai faɗi da baki ba zuciya za ta sa haka amma kuma ni da nake karatun binciken na san abin na san cewa ba a kai komai babu abin da aka yi duk wanda ya ga zirhin abin zai tabbatar da cewa a cikin ilimin bai dasfani komai ba shi yasa duk wanda ka gani duk wanda ka gani cikin magabata ya shiga baban ilimi zaka ga yana tawadu'u da tabbatar da cewa mun san dan abin da muka sani dai babu mai jiji da kai da ilimi cikin magabata har wanda suka zo har zuwa zamanin mu na yanzu babu wanda isa in ka ga yana jiji da kai da cewa ilimin mun san komi ko mun san in san diyawa to wannan nuni ne akan cewa bai san komin ba tunkaho da ilimi da jiji da kai da ilimi da dan abin da ka sani wanda an ɗauka an auna shi da wasu malaman ma na zamanin ka bai wuce ba bai wuce bakin komai ba to wannan zaka tabbatar da cewa aikin ba karami bane yanzu akwai wannan da muka gani a musamman a cikin baban akida muna so ya kasance mutum ya yawaita bincike ya yawaita kada ka zamna ba hujja bace ya kasance mutum ya tayi akan kuskuren da wasu magabata suka tahi akai mutukar yana da ikon yayi bincike ka yi bincike ko an bincika an gaya maka kuma wanda ya bincika ya gaya maka ka yarda da shi ba zai maka ƙarya ba to wajibinka ne ka yi riko da wannan to wannan gobe ka je kiyama gaban Allah ka kubuta kuma shi ma in tsakanin shi da Allah ya ko bisa kuskure ne ya kubuta to shi yasa su Abu Hanifan da sauransu ba wanda zai dauke su ya rika cin mutuncin su ya rika abin gakin su akwai wani littafi karami wanda nake karanta jiya na aika tasjirin shi minti 16 ne ko 15 to shi ma bisa kan ilimi ne akwai wannan matsalar nan tarda ta zuwa gaba ina son da duk abin da na samu na fa'ida na ilimi ina so kowa ya san shi to shi yasa wasu abubuwan inda gansu ban mu da lokacin da zamu zo mu karanta su sai in sajjala sun aika mai rabo in ya ba su kula ya saurara zai karu da wannan abu yanzu akwai satin da gabata mun tabo bayanin akan ash'ariyya wani dan bayani kaɗan malamai mu anan wajen ya tabbata malaman suna ta yawan cewa mu ash'ariyya ne baban aqida mu kaza ne baban aqida wajen ash'ariyya shi kuma abul hasan al-ash'ari tarihin shi a baban aqida kamar da malamai suka tabbatar kuma da dalilai da masadar da maraji abul hassan al'ashari a matsayin shi na baban aƙida yana da martaba guda uku ya yi martaba ta farko da ya kasance ba mu'tazile ne ita ce ta farko wadda har rubutu ya yi a kanta daga baya ya komo ya koma zuwa ga manhajin wannan mazhabin wannan na ash'ariyanci wanda yake tabbatar tawilin ahadis da ayatu sifat wanda an an ce yadullahi ya ce qudratullah wanda an an ce kazakin Allah sai fasara shi da kudura da shi da ma wasu wanda suka kai kan wannan wannan mazhabin shi na tsakiya mazhabin shi na ƙarshe wanda ya rabu duniya da shi shine ya koma manhaji mazhabi na ahlus sunna wal jamaa wanda suka yi ijma'i da shi wanda shine muke ta zanarwa na kuma me yake sawa dama duk wanda yake ta yawan karatu da bincike in dai da zuciya ɗaya yake kullun ya fahimci gaskiya kuma ya bita ya bar wancan kuskuren da yake bisa kai to abul hasan al-ash'ari wannan shine maratib din shi muke nuna wannan shi da kanshi ya bayyana wannan yana da littafin al'ibana an usulul diyana littafi ne bai wuce kamar wannan ba al'ibana an usulul diyana ya bayyanar da mazhabin shi da kuma cewa wancan mazhabi ne na farko wanda bai fahimta ba bai karanci hadisai ba yanzu ya yi ilimin hadisi ya bar wancan manhaji ya koma zuwa ga mazhabi na ababan akida na ahlul hadis kuma wanda ke nuna mana wannan malamai da suka taho daga kuma ya zo ya yi littafin maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin wanda wannan littafi ne a babin aƙida aƙida ta musulmai wadda dukkansu ya kamata su tahi a kai kuma aƙida ce irin waɗanda muke karanta babu bambanci abul hasan al-ash'ari a nan gurin yake ɗauka yana ma kanshi raddi da kanshi a ciki zai ɗauki matsala akan cewa lokacin da nake ba mu'tazile mun tahi akan kaza akan kaza wannan magana ƙarya ce saboda dalilai da kaza da ayoyi da hadisai ga su ko kuma ya kawo tawilu ahadis wa ayati sifat inda ake yi sai ya kawo su yi bayanin cewa wannan kazakin mun tafi akan kaza da lokacin ina manhaji na kaza amma yanzu gaskiya ta bayyana gare ni cewa wannan abun kuskure ne wata rana ya fito yana kudu ba a matsayin shi na liman da ya bayyana da ya wallafa al'ibana an usulu diyana da riga shiga babban riga ya taho cikin bisa mumbari gaban jama'a ya hudda ta yace jama'a yadda na tube wannan riga haka na tube mazhabin ash'ariyanci na koma mazhabi na ahlus sunna wal jama'a wadda Malik Abu Hanifa da sauran suka tayi akai akan ta niki kuma ibnu asakir wanda mun san ibnu asakir babban malami mai tarihi dimashq mai mujallar 80 wanda a yanzu zaka sai shi ya kai miliyan guda da wani abu Allah mushi rahama da jin kai ya wallafa littafin da ake ce ma tabayyinu kazibul muftari fi ma nusiba ila abil hasan al-ash'ari bayyana ƙaryan makaryaci akan abin da yake nasaba ma abul hasan al-ash'ari ya tuba ya bar shi ka zo kuma kai ta nasaba mishi zalunci ne kuma ga har littafi biyu yayi wallafa da ya tuba ya bar abin al-ibana an usulud diyana da maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin zan sabko sun aika muku su ina da su a matsayin littafi al-ibana an usulud diyana kai shekara 15 na sabki kuma ya tabbatar mana da tuban shi da barin wannan mazhabi to duk wanda kasance ya ce yau ba ash'ariye ne yana bin aqida ta ash'ariya duka wata da bambanci da ta salafus salih babu bambanci da ita da ta magabata an ka dauko ka auna malik abu hanifa shafi'i mutum nawa muka zano na wannan mazahibin dukkansu kuma tabbas cikin littattafansu magabata Allah musu rahama da jin kai tare yake da su bai karkace ba game da su wannan shine hakikanin sha'anin Abul Hasan al-Ash'ari wanda babu kura akan shi babu wani sabani a wajen malamai muhaqqiquna a cikin baban ilimi Abul Hasan al-Ash'ari ya bar mu'tai to in ka dauka cewa abin da ya tuba ya bari zaka nasaba mishi ka bauta ma Allah da shi ko ma ba mu'tazile to kace ba mu'tazile kace ba a ganin Allah ba Allah bai ji bai gani bai kaza mazhabin mu'tazila kace mazhabin shi ne to haka ne baban ilimi kamar yadda Abu Hanifa wajen abin da ya shahi wannan mas'alar sun yi kuskure da shi da ɗaliban shi aka bar musu ita aka tai kan mazhabin malamai to haka nan yake harka ta ilimi duk abin da ya bayyana cewa wani a wannan babin yayi kuskure kuma malamai sa'annin shi su bayyana kuskuren shi ba mu ba kuma abin ya kasance a rubuce ba da baki ba kawai kaga ai babu ƙarshen ilimi kamar abu abin nan wanda tun ya tashi wallafa tarihi madinatu dimashq tun yana matashi har sai da idan shi ya bace yana wallafa wannan littafi mujallar 80 Allah mushi rahama bayan littattafai masu mujallar 10 masu 15 masu kaza suna gittawa dan su su shiga wallafa mujallar mai safha dubu wannan karamin aiki ne karamin aiki ne wanda kawai a tsaye da dan lokaci kadan a kare da shi a mai da hura a koma wancan aikin na wajibi wanda ake bisa kai eh mm a ibnu asakir ne yake da tarihi madinatu dimashq dan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara a wannan in an gama in an gama kawai in an ga an shiga baban tambaya kawai wanda yake da bukata yana iya huta ya tafiye shi